hudubar matayo ta kunshi kurakuran mutane a cikin neman ilimi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذن الله وأجرنا منها أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله أطيعوا ربكم وراقبوه ولا تعصوه فإن تقوى فإن تقوى الله فإن التقوى خير الزاد في المعاش والمعاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أيها المسلمون إن طلب العلم من أجل العبادات وأعظم القربات به يؤرف الحلال والحرام وبه يقبض الله على بصيرة قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب لكن مع عظم شأن العلم وقع كثير من الناس في أقطاع عند طلبه ينبغي التنبه لها والحذر منها أولا فساد النية في طلب العلم إن طلب العلم عبادة عظيمة تحتاج إلى إخلاص, إخلاص النية فمن الناس من يطلب العلم للرياء أو للمباهة أو لنيل الدنيا وهذا خطر عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتألمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة فينبغي أن يكون طلب العلم خالصا لوجه الله لا يريد به إلا رضا الله إلا رضاه سبحانه ثانيا ترك العمل به ترك العمل به ترك العمل بالعلم فالمقصود الأعظم من طلب العلم هو هو صلاح القلب والعمل به والدعوة إليه قال تعالى قال الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أيها الإخوة فالعلم الحقيقي هو ما أورث الخشية وعملا قال تعالى قال الله عز وجل ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فكست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ثالثا أخذه عن غير أهله ففي زماننا كثر من يتصدر من يتصدر للتعليم بغير علم ولا تقوى قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم فلا بد من التثبت والأخذ عن العلماء الربانيين الذين يجمعون بين العلم والعمل والتقوى والتمسك والتمسك بالكتاب والسنة كما قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون رابعا حسد الأقران فالحسد بين الطلاب بين طلاب العلم داء قلبي خطير يؤدي إلى تتبع الأثرات والكيد للمحسود وهو خلق مذموم واعتراض على قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى القائل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما والقائل أيضا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله خامسا الاستهزاء بالمعلم وعدم الاحترامه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فالاستهزاء بالمسلم لا يجوز وخصوصا المعلم الذي هو بمنزلة المربي والمرشد والمرشد لطلابه قال صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لمعالمنا حقه صحيح رواه الترمذي وغيره سادسا تضييع الاوقات والفرص في وسائل الو... في وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهده الفيديوهات التي لا تفيد والاكثار من است... استعمال الهاتف بلا حاجه والانشغال بخلاف العلماء والدعاة المعاصرين وكثرة الخصام والجدال قال قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فعلى, فعلى الطالب أن يستفيد من ليله ونهاره ووقته لمذاكرة العلم قبل أن يأتي يوما يوم الندم ولله دار القائل الوقت أغلى من الياقوت والذهب ونحن نخسره في اللهو واللعب وسوف نسأل عنه عند خالقنا يوم الحساب بذلك الموقف النشب سابعا عدم الاهتمام بالحفظ فمن الطلاب من لا يهتم بالحفظ العلم ويظن أنه يكفي الفهم عن الحفظ وهذا خطأ عظيم فقد قال الله فقد قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه صحيح رواه أبو داود بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايا هكا يا ku ƴan uwana musulmi maza da mata ina muku wasici da kaina da jin tsoron Allah da da'a gare shi da da'a ga ubangijin ku ku rinka kiyaye shi ku rinka jin Allah na tare da ku da kuke kar ku saba mishi lalle taqwa jin tsoron Allah shine guzuri mafificin guzuri duniya da lahira Allah ce kai koyi guzuri wallahi yayyan guzuri shine jin tsoron Allah ya koyan uwa musulmi maza da mata Allah ce ku ji tsoro na ya kuma abuta hankali tsantsa ya ku musulmi maza da mata lalle neman ilimi yana daga cikin mafi girman ibadodi mafi girman ibada ibadodi da ake neman kusanci da su zuwa ga Allah da shi ne ake sanin halal da shi ne ake sanin abu kaza haramun ne shi ilimin dai da kuke wasa da shi da shi ne ake bauta ma Allah akan basira ba akan jahilci ba Allah maɗauki ya ce da Allah a tambaye su shin masu sani malamai da jahilai za su yi daidai mai hankali zai ce ba daidai ba ne amma dai ba kowa ke gano haka ba sai ma abuci hankali ba hama goba sai dai tare da girman sha'anin ilimi ya koyan wa musulmi mutane da yawa sun fada a cikin kurakurai wurin neman shi ya kamata faɗakarwa akan wannan da taka tsantsan farko shine ɓacewar niyya akwai wanda shi wurin neman ilimin tun wurin neman ilimin ya ɓata niyyar shi zai yi neman ilimi don ya birge wani ko ya nemi ilimi don ya ci mutuncin wani ko ya nemi ilimi don kaza lalle neman ilimi ibada ce mai girma tana bukatuwa zuwa ga ikhlas tsarkake niyyarka lokacin da ka neman ilimi sai Allah ta mike ka daga cikin mutane akwai wanda zai neman ilimi saboda riya kurum a gane shi a ce wani kai wani ne a nuna mutane shi mai ilimi ne ko don alfahari yana alfahari shi mai ilimi ne ko don samun abin duniya daudar duniya wannan hadari ne malayarci mai girma annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yace duk wanda ya nemi ilimi daga cikin ilimin da ake neman yarda Allah da shi bai neme shi ba kuma sai dai ya samu amfanin duniya da ya tara amfanin duniya to ba zai ji kamshin aljanna ba wal iyazu billahi ku ji wannan al'amari ba ya kamata ya kasance neman ilimin mu akan tsantsar niyya dan neman yardar Allah ba muna nihin ba ma nihin komai ga cikin neman ilimin mu sai neman yardar Allah tunda shi yace a nemi ilimi abota mishi na biyu rishin yin aiki da shi ilimin abun nufi mai girma daga cikin neman ilimi ya kuma yawan musulmi shi ne gyara zuciya gyaran zuciya da aiki da shi ilimin da kira zuwa ga ilimin ko da sheikh muhammad ibn abdullahab abin da ya fara kenan allah maɗauki ya ce ka yayi girman abin ki akwai girman zunubi a wurin allah ka rinka don yin abin da ba ka aikatawa kai ilimi hakiki ilimi na hakika shi ne ilimin da ke gadar da jin tsoron Allah da aiki ba ilimin da ke gadar da girman kai ba da takama ka san daya ga mutum da ilimi na girman kai wannan ba ilimi ba ilimi bane da Allah ce ai duk ilimin da bai sa tawazu ba ilimi bane duk ilimin da zaka sa girman kai kai ma mutane girman kai ba ilimi bane malamai an san su da tawazu amma malami na girman kai da alfahari da kafafa kai hanya wannan kenan sannan kuma da aiki Allah mai girma da ɗauka ke cewa yanzu wani lokaci bai ba ga masu imani zukatansu su cika da jin tsoron Allah da abin da maka sabakar na gaskiya kada su kasance kamar waɗanda muka baiwa kamar yahudu da kirista tunda sai zamani ya musu tsawo sai zukatansu suka busa ba su yi aiki da iliminsu ba mafi yawa daga cikinsu fasikai ne bi ma'ana kafare ne ya ku 'yan musulmi na uku ko kuskure na uku karɓar ilimin ba inda ya dace ba ba ga malaman da suka dace ba a cikin wannan zamanin namu mafi yawa masu hitawa da karantarwa ba tare da ilimin sun yawa da sunan malamai sai ta soke burutsu a yi ta rigima ya kafirta wannan ya musuluntar da wannan sai rigima a cikin rezo sisiyo babu jin tsoron allah a cikin karantarwa tashi muhammadu bin sirin yake cewa allah mashi rahama wannan ilimin da kuke gani wa addini ne ku kalla ku tsaya ku diba ta hannun wa kuke neman shi ta ina ne kuke karɓo shi addini ne wannan ilimin babu bakawa akan dole sai a tasabbut a tabbatar da ina ne kamata a karɓi ilimin sannan da karɓar shawarar malaman allah masu jin tsoron allah wanda suke hada tsakanin ilimi da aiki wanda su ne malaman da ya kamata a karbi ilimi a wurinsu gajin tsoron Allah ga aiki da ilimin amma ba malamin da ke nuna maka ba ka ga girman shi a'a kuma ya ne shi ya samu wurin neman kuɗi a wurinka sannan da jin tsoron Allah da riko da sun da Qur'ani da sunnar manzo Allah tsira da amincin Allah su ne hadisai ingantattu ba rubabbon hadisai ba kuma hadisai ba kuma kamar yadda Allah madauki ke cewa sai dai ku kasance arrabaniyun malaman Allah kenan su ne arrabaniyin game da abin da kuke koyawa na littafi kuma da abin da kuke karantarwa malaman Allah kenan ulama'ur rabbani masu tarbiyyatar da al'umma na hudu daga cikin kurakuran mutane a cikin neman ilimi shine hasada ta abokan ilimi ita hasada tsakanin ɗaliban ilimi mala ya ce wata cuta ce ta zuciya a wata cuta ce ta zuciya mai haɗari tana kai zuwa ga bibita zalat kurakuran malami wanda ba su kai su kawo ba sai ka rinka bibita kurakuran sai ka haidu kurakuran ya samu karɓuwa a cikin jama'a yanzu ya za ka yi ka rinka hiddu wa'yan kurakuran da yi ka rinka yada wai dan mutane suke shi to wannan duk abin da ke kawo shi hasada ta dalibai da an ce ka wani akwai usulubin karatu akwai usulubin da'awa sai ce a a sai dai abai da kaza ka bai da kaza hasada kenan ya shiga hanyar hasada shi kenan sannan kuma ko ku ji an ce a durarre ne ka sa abin da ka ce ma durarre wai zawaye ba dan gari bane abin da durarre ne sannan kuma da kaidi ga wanda ake mahasada duk mutumin da kake mahasada su kokarin kake kai ta mashi kaidi suna nan suna tai daliban ilimin suna tai ya za a yi kai mashi makirci sai malar ce wannan wata ɗabi'a ce abin zargi sannan kuma duk wanda ke hasada kama yana hito na hito ne da ƙadarar Allah da ya ƙadara da abin da ya hukunta duk abin da lokacin da ka ce wai dami Allah ya ba wani kaza dan me Allah ya ba wani farin jini dan me wani ya samu daukaka dan me wani ya samu ilimi wurin jama'a dan me ya samu karbuwa wurin jama'a dan me wani kamar wai kada ce ma Allah wai Allah kamar kada hito na hito ne da Allah shine ya kaddar haka tun lahul mahfuz kamar haka ne wa alisanul hal amma ba alisanul maqala ba alisanul halikinka kamar kana nuna haka ne ko da baka hito kai magana ba sai Allah madauki yake cewa wai ko suna hasadan mutane ne akan abin da Allah ya ba su na falalashi kuna hasada su ne to ku tsaya ku ji faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima haqiqa mun ba iyalan gidan annabi ibrahim littahi da hikima da annabta mun ba su mulki mai girma kuma yana cewa wai ku kuna ku ku gurin samun abin da Allah subhanahu ta'ala ya fifita tashin ku akan sashi maza suna da kason abin da suka aikata na aikin alherin su haka su ma mata suna da kason abin da suka aikata na aikin alheri ko roƙi Allah daga falalar shi kenan na biyar shi ne izgili ga malami makarantar da bayan Allah sai ka ranka mashi izgili ko dan kana da yana da wani nakasu ko tawaya ka ranka izgili gare shi to wannan shine hadari na biyar daga cikin hadarin neman ilimi izgili ga malamin sannan kuma da rashin ganin girman malamin Allah madauke ke cewa ya kuma su imani kawai su jama'a su rinka yin izgili ga wata jama'a mai yiwuwa wanda kake ma izgili ya hika auren Allah kana ganin ba kowa bane kana ganin wai kawai auren ka kaskantacce ne kana ganin ba kowa bane auren Allah wani abu ne auren Allah auren Allah wa sal ta'ala matsayi gare shi kai kana rena shi haka wala nisa'un min nisa'i kan mata su rinka rena mata ayan wansu na sun ganin kamar kana ganin kamar ba kowa bace ke ce mai matsayi mai yiwuwa ta hike auren Allah mai jin tsoron Allah ce makiya da kuke Allah ce wata waliyya Allah ce baki sani ba Allah ya aje nan Allah ce kakkurin ka aibanta kawunan kakkurin ka jifa junanku da laƙubba sunayen da ba su da kyau kai tur da sunan fasikanci bayan mutum ya imani Allah ce duk wanda bai tuba ba to ire-ire waɗannan su ne azzalumai sai malam ce falistihza'u bil muslim izgili ga musulmi bai halitta ba sai ce kai khususan ma bale malami gaggama garin musulma bai halatta babbale malami mai karantar da al'umma sai ya ce allazi huwa bi manzilatil murabbi malamin da ke da matsayin mai renon al'umma kuma mai shiryar da ɗaliban shi zuwa ga daidai kuyi kaza ku bar kaza to shi ake malami ke na mai karantarwa kuma shine abin izgili kuma shine abin renawa shine kuma bai da matsayi a wurinka manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ƙarshe ce bai tare da mu bai daga cikin al'umman mu wane ne kenan duk wanda bai girmama babbanmu bi ma'ana duk karamin da bai girmama babbanmu in ji manzo Allah duk wanda bai girmama babba na gare na bagare shi manzo Allah ce bai tare da mu kenan addinin musulunci sai yayi umarni a girmama mayya a girmama malamai a girmama mayya wannan addini ne Allah mu aqida ahlus sunna ba ba aqida mu bace rena rena maya ba mu ba mu da wannan aqida ba aqida mu bace aqida ahlus sunna girmama na gaba wannan kenan sannan kuma shi ma babba ya yi tausayin yaro dole ne a matsayinka na babba kakkarin ka musguna ma yaro kana mashi keta a'a ka rinka ganin tausayin shi ka tausaya mashi sannan kuma da wanda bai san haƙƙin masananmu ba in ji manzan Allah malamanmu kenan na shidda daga cikin kurakuran neman ilimi da mutane suke yi shine tozartar da lokuta da dama tozartar da lokuta da dama ka to da lokucinka ga aikin banza sannan kuma ta hanyar wasa'il shine rezo sesiyo da fidiyo fidiyo bidiyo bidiyo bidiyo ka kalli wannan ka shi ta ka kalli wannan a shiga cikin group kai ku hito mai fafata ku ku fafata mi ba ku fata ba ku fafata ilimi ya kamata ku fafata ilimi wasu kaje a hito a fafata kai kun shiru ya ne ya bata lokacin shiga banza awa biyar awa goma a hanyar tiktok ta hanyar youtube wannan bale wannan youtube da ya zo gashi nan kamar banza komi zai bude maka sai ka yi minti awa goma saman tiktok samar wannan youtube kana ta shiga na ka shiga kaga ka bata lokaci yan uwa musamman ma ɗaliban ilimi matasa maza da mata al'amarin ilimi ya taɓarɓare ta hanyar resistisiyo ta hanyar wannan salololin duk in an yi jarrabawa muna gani malaman lakul suna gaya mana wallahi taɓarɓare da aka samu ɗaliban ilimi ta kullum abin ja da baya me ya kawo ka wannan resistisiyo kenan ku shiga na sojan in sun zo da malakol ba maganar leson in ɗalibin ilimin islamiyya ne shi ma to da Allah ya wanda zai tsaya awa goma ko awa biyar yana kalle-kalle salula ina harda ya za a in dai ba Allah ba ya taimake ka ya za a harta tsaya saboda Allah to uwaye ku tashi ku tashi aiki jajir ne malamai in sun yi iya kokarin su a makaranta to ku uwaye ku yi iya kokarin ku a gida duk mahaifin da sai wasu salula ta jika hamsin jika ɗari ya ce ya san shi ma shi ya tura ta shi ya ce ta yi abin da take su Dan ka na alakol jarraba ta kusa ka amshe salule sai dai ho'in salula kama akwai ilimi da ake zakulawa ana shiga internet a ba da ya samu wasu matsaloli wannan babu lahi sai dai an haka ne wannan kenan ta kawo amfani a wannan zamani amma sharrin da wannan salula ta kawo yana da yawa wallahi surtu a ɗaliban ilimi amma ɗaliban ilimin boko da ɗaliban ilimin islamiyya wannan kenan abu na gaba abinda ba ya fa'ida cikin bidiyo-bidiyo da yawaita aikata aikata salula ga abinda ba buƙatuwa a aikata cikin salula da shagaltuwa da saɓanin malamai shi kullum kullum malami wannan malami ya ce kaza shi dai abin da yake bibita sabanin malamai wannan malami ya hito ya zage wannan wannan malami ya hito ya rage daga wannan kullum ya bata mana lokacin shi kai binciken ilimin ka ya hima ka akan wai tsayawa kana bibita sabanin malamai a cikin resources su wannan malami ya hito ya zage wannan malami wannan malami ya rage daga wannan malami kullum abin da kake bibita kenan ka bata lokacin ka ga banza da masu kira na zamani wannan du'atul du'atul mu'assirin kenan du'atul mu'assirin sannan kuma da yawan jayayya da musu Allah maɗauki ke cewa shi Allah shi ne sanya dare da wani masu mai majuna wannan ya zo wannan ya tafi amma gawa ga wanda ke son tuna ta tuna ya tuntuntuni ko ko ke son godiya ga ni'imar Allah Allah da haka ya sa dare ya ji wannan ya zo wannan ya tafi to akan ɗalibin ilimi na akan ɗalibin ilimi maza da mata ko na akan ɗalibin ilimi maza da mata ya fa'idantu da daren shi da yinin shi bi ma'ana kakkabari daren kai ta gabanza kakkabari yinin kai ta gabanza kakkabari lokacin kai ta gabanza ga muzakara ta ilimi ma'ana ka rinka muzakar iliminka kamun ranar nadama ta zo Allah ya haskaka wanda ya faɗa yake cewa shi wa lokaci ya fi gwal da zinar ya tsada agla min al yaqut wa zahabi wa zahabi yace amu muna tozartar da lokaci a cikin wasa da shagalta ya ce da sannu za a tambaye mu a wurin mahalicinmu rana hisabi a wannan matsayar da akwai tashin hankali a ciki ga wanda da ya bata lokacin shugaban zafa a nan duniya kenan na bakwai rashin ganin rashin mahimmancin harda ganin mahimmancin harda daga cikin ɗaliban ilimi akwai wanda suke ganin ba sa ba har da mahimmanci sai su ce a yana zaton idan ka fahimci mas'ala shi kenan ba sai ka har da ce ba ba sai ka har da ce ta ba sai ce malai ce wannan kuskure ne mai girma hakika Allah madauki ke cewa kai shi qur'ani wa bal hu ayatun bayyinatun ayoyi ne bayyananni fi suduril ladina utul ilma a cikin zukata masu ilimi kaga qur'ani ya nuna mana ilimi a cikin zuciya ke ba cikin kulwa ba sabanin masu ilimin wannan kimiyya na turawa a addinanci a qur'ananci ilimi a cikin zuciya yake har da ce ilimi a cikin zuciya yake ba a cikin kulwa ba kaji Allah ce bal hu ayatun bayyinatun sai ce ayoyi ne bayyanannu fi sudurin labina utul ilma a cikin zukata masu ilimi kana ka hardace su ake ga kwalwa wannan kenan daga zai da dan sabit Allah kara masa yarda ce ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shina cewa Allah ya haskaka fuskan mutunan da zai ji hadisi daga gare mu sai ya hardace shi sai ya isar da shi zuwa ga wanda bai sani ba sai ya ce su da dama madaukin fiqihu mai dauke da fiqihu zuwa ga zai kai shi zuwa ga wanda ya yi shi fahimta bi ma'ana ga shi ka har da ce fiƙihun amma kai baka fahimce shi ba idan ka isar da shi zuwa ga wani sai ga ya yi ka fahimta to da haka ake so ka isar da ilimi zuwa ga wani sai ga wanda ka isar da shi zuwa gare sai yi ka fahimta masalan ma sai ce kuma wa rubba hamil fiqihin laysa bi faqihin so da dama akwai wanda ke dauke da fiqihi kuma ba faqihi bane ana samu hakanan da yawa ya ce imamun rahabi yake cewa ka hardace dukkan abin da za ka hardacewa sai ka zama shugaba ya ce ya akan ɗalibin ilimi ya ba da mahimmanci mai girma wurin hardace ƙur'ani da hadisan manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce kuma ya hardace muhtasiran fi kulli fannin ka hardace ɗan takaitattun abu dan takaitaccen ilimi kowane fanni a zama kana da ka hardace wani abu kowane fanni gwargwadon iko sannan kuma ka hardace abin da ya sauka daga cikin ash wannan waƙe na shi da na larabawa da maganganun larabawa kamar wannan kingston wannan hikimominsu na laraba to ya zama duka hardace abubuwan waɗannan abubuwan da kuma maye-mayen malaman da sun riga sun mutu ka rinka bibita tarihinsu a yi wani babban malami wanda ya ma suna aiki sai ka har da ce maganganun shi karin karantawa irin gwagwarmai da yi da labaransu ya ku bayan Allah mu sani cewa yana daga cikin mafi girman abin da zai taimaka mana akan neman ilimi shine addu'a da kokari lalle dole sai an gama da addu'a yan musulmi da kokari kuma dole kuma sai kana son abu wallahi duk mutumin da zaka tilastawa akan abu wallahi ba zai yi shi ba amma kakanka da mutumin da ke son abu don da nan zai yi shi zai same shi amma duk ɗalibin da za ka cire sashi kake yi abu to ba zai yi shi ba sai da Allah ta mike shi sannan kuma da lazimtan malamai ko da yaushe kana gindin malamai ko da yaushe kana kiran malamai wai mas'ala kaza ya ta kamata mas'ala wale so da dama mutane sun sami ilimi ta hanyar tuntuɓar malamai wai mas kamun ka yi mas'ala kaza sai ka tuntuɓa malami imma malami daidai da kai ko sama gare ka ko na bai kai gare ka ba a wani sai su kai mai ilimantar da shi ta yana tambaye shi mai zai tambaye shi kaga wannan kuskure ne babba don kayan ilimi tare da mutum ya sai fahimci abin da baka sani ba sai ka rinka kiran juna wayan matsala kaza ya kamata akwai su abubuwan da duk sai mun akwai lokutan da wasu abubuwa sai mun tana su ustaz bakari su shan khalid kamun warware su wai abu kaza ya kamata wai ya yake to an ga gama dalibi ce ka shi bai ruwan shi da tsarin shi in yi karatu tare da wani ina tambaye shi to wannan ya nuna ma jahili ne shi ma bai sa abin da yake ba wannan kenan sannan sai ya ce da kuma tsara lokaci ka zama mai tsara lokacinka kar ka zama kara zube kun ka bar lokacin ga gari zo sai sai ka bar lokacin ga gaza musani cewa lalle wannan al'umma ba za ta inganta ba sai da ilimi ilimin kuma ingantaccen ilimi muna sannan kuma jahilci shine sababan dukkan wata kaucewa daga hanya ta kirki duk kuna ganin wannan abubuwan da suke ta faruwa wannan malami ya zo ya kira zuwa ga bata wannan boko haram su hito wannan yan qur'ani su hito wannan yan kaza su hito duk abin da ya kawo wannan jahilta addini na gaskiya mu mun ki tsaya mai addini mu karanci addinin da Allah ya koma za Allah da shi kullum sai ka ji jahili na cewa wai shi kama an mare na su wannan malamin zai ce musu kaza wannan ba su kai ne kai ne kai ne kai ne sakare baka sa abin da kake ba dole a buga ka kamar balo tunda ka tashi ka neman malaman Allah wanda suka san sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su da kai ilimi ga su dole ka ce an maida ka kuma balo wannan malamin zai ce muku kaza wannan zai warware in na tabbatar da za ta ka tashi kai ilimin duk za ka ga za ka ga warwara za za ka gano gaskiya matsalar ka zama jahili ka ƙi neman ilimi an cika ne ilimi ka ƙiya amma duk wani neman kuɗi neman tara da ta koma dala biyu ka iya ka iya gina duniya ka iya tara duniya amma ilimin da za ka bauta ma Allah akan basira ka ƙiya inna rabbaka labil mirsad ubangiji na nan ma dakata wannan kenan muna roƙon Allah ya sanar da mu ilimi abinda zai amfana da mu kuma ya amfana da mu abinda abinda ya sanar da mu tsira da aminci su tabbata akan annabi Muhammad da iyalan gidan shi da sahabban shi baki dai Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa damir adaka ada ad-din wa ansur ibarakal mu'minin fi masharik al-ard wa magharibiha Allahumma amina fi awtanina Allahumma amina fi biladina wa sa'ir biladil muslimin وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رجاك رب العالمين قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله